بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آه أكون هنا yau sha tara ga watan ramadan hijirar sayid na rasulullah sallallahu alaihi wasallama tana 1441 wanda ya daidai da a sha biyu ga watan may 2020 ranar talata za mu ci gaba daga inda muka tsaya cikin a tafsirin alkur'ani cikin a suratun namuli wata faƙaɗa ɗaira a rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدى أم كان من الغائبين to a cikin tafiyan nan da ake yi aka samu aka tsaya wani guri sai wata fakkada ɗaira sai tsuntsu da ake kira da hudhud sai ya ɓaci sai annabi suleiman alaihissalam ya ce mali la'aral huda amkana mai ra'ibin yaya me yake faruwa ba na ganin huda-huda ko yana daga cikin waɗanda suke sun ɓata ba sa tare da mu annan mai isa a wannan ayar malamai na tafsiri sun yi bayani da yawa a kanta wayansu malamai sun tafi akan cewa kuma duka shekul islam radiyallahu anhu abinda zai baka mamaki sai ya haɗe duka maganganun malaman duka guri ɗaya wayansu malamai irin su imamul kurdubi suka ce abinda isa hakan ya faru aka ce mali la'arar huda-huda shine annabi sulemanu ya kasance idan yana tafiya tsuntsaye ne suke mishi inuwa kada rana ta taba shi to saboda haka yana zaune a cikin fadan nan tasa da suka mai tsuntsaye suna mai inuwa sai ya ga wata yar kafa ta rana ta shigo da ya ga kafar ranar nan ta shigo da aka duba sai aka ga bigiran wannan tsuntsu ne na alhuda-huda saboda haka sai ya ce ina alhuda-huda saboda ga bigiransa nan baya na shi sa rana ta samu bangare ta kullo su kuma irin su imamu dabari ya kawo hadisi wanda sayyidina abdullahi bin abbas ya je ya samu abdullahi bin salam yake tambaye shi mai isa mai wannan aya take nufi wata fakkada ɗaira wa ƙala ma lila aral huda huda am kana min ghaibin yace abinda aya take nufi shine ana abinda Sheikhul Islam shi ma ya kawo kenan yace Annabi Suleiman ya kasance idan yana tafiya idan ya zo wajen da yake buƙatar ruwa kuma babu ruwa za a tambaya alhuda-huda a ce a ina za a samu ruwa shi kuma duk inda ya haka ya juya ya duba zai ce to nan ne ruwa an fahimta zai ce nan ne ruwa so saboda haka sai ifritu mina jini shi kuma ya haka gurin yana hakawa sai ruwa ya fito a wani ƙaunin kuma wani malaman tafsirin shi ma suka ce eh haka ne amma akwai ɗan bambanci su a nasu bambancin shi ne a a sau ɗaya ne annabi suleiman alaihislam yana tafiya lokacin sallaye yana son ya alwala babu ruwa sai ya tambaya wani tsuntsu ne yake iya sanin inda ruwa yake saboda haka sai aka ce mishi alhuda-huda ne sai ce to ina huda-huda sai aka duba aka wayi gari ba a gan shi ba an fahimta na sai annabi musulman da bai gan zuwa sai ce lau azuban na wa'aran ma
لو عذبنه عذابا شديدا أو لأسبعنه أو لياتيني بسلطان مبين lau azibannahu azaban shari'a na wala azbahannahu aula ya ce ni bi sultanin mubin sai ya ce lau azibannahu azaban lallai sai na yi mishi azaba babbar azaba babban mai sunan azaba aula azbahannahu ko kuma sai na yanka shi aula ya ce ni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da dalili mabayyani abin da ya sa ya bar fada ba da sanin kowa ba saboda haka da ya ce lallai idan har hakan ta kasance to la wa'azziban na azaban shahida wani irin azaba aka ce malaman tausi suka ce shekul sama ya ce abinda azaba da zai masa shine ya ce sai ya kama shi ya fiffige mishi mai kuke ce mai gashi idan ya fiffige sannan ya kama bindinsa inda ka san gashin bindi haka yake a tsaitsaye nan ma ya fiffige su sannan ya watsa shi a cikin ranar ta gasa shi aula azbahan ko kuma ma ya kashe shi aula ya ce ni bisu dan ko kuma ya zo da annabi Suleiman a bayani gamsashe na abin da yasa aka neme shi ba a gan shi ba a fada saboda haka sai ya ce maza sai ya umarci wani tsuntsu da ake ci mishi sakar shi sakar shawo ne ko da yake munan hausawa sai mun shiga masana jeji da farauta su suka fi sani shi kansa shawon ya kasu kashi kashi akwai shawon da ake ci mishi falcon akwai shawon da ake ci mishi eagle akwai shawon da ake ci mishi vulture to wannan shawon da shi ya aika eagle duka za ka iya ci musu duka masu sunan da kamar shi shi falcon din yana da irin iri iri iri iri guda talatin daban a duniya su ne wanda ake sama irin su north america su asia da sauransu sannan shi wannan falcon kenan shi kuma wancan eagle shi kuma wancan eagle din kuma ce shawo wannan mai suna shawo eagle din su kuma iri-iri yake da shi guda 60 to amma sai dai shi abinda isa annabi suleiman alaihissalam ya aika wannan nau'i na shawo da ake cewa shi falcon da turance ko mu dai kawai dai mu kiran shi da shawo saboda yana da ya fi kowane irin sauran shawo faɗi faɗin abin nan kuma yana tafiya na kusan kilomita 280 a awa ɗaya an fahimta ko to dai ba dai ba tamsirin tsuntsaye muke ba saboda haka sai ya aike ya aike shi ya je nemo shi saboda haka an ce a wani kaulin daga kansa ya haka sama kawai yayi linkaya a sama kawai sai ya gano inda yake sai ya fuskance shi yana zuwa ya fuskanci inda inda yake sai ya gan shi na can bangaren garin saba'in sautin saba'in can garin saba'in wanda shi ta kuma garin ayamin yake ya je ya same shi da yiyo kansa sai wannan alwuda-wuda ya ci mashi kul kaka kusanto ne ya ce ah kamar ya zaka ce kanin kusanto ka bayan ga annabin Allah can yana fushi da kai ya yi alkawari ma sai ya ko dai ya maka azaba ya fiffige gashinka da gashin bindinka ko kuma ma ya yanka ka sai ce ya yi togaciya da wani abu shin ya faɗi wani sharaɗi in ba wannan in dai na kawo shi ba laifi sai ce eh ya ce aula ya ce ni bi sultanu bai ce na dautu na kubutattun da ya ce in dai na kawo wani uzuri babba wani bayani gamsashe to shi kenan ba kuma ya san na kubuta saboda haka ya zo wajen annabi suleiman ko da yake fama kusa gairar ba'id
فما كف غير بعيد فقال أهأت بما لم تحط بي وجئتك من سبأ بنبأ يقين inni wajattum إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم fama kusa gairar ba'id faƙala a hattu bi malam tuhid bi waje ituka min saba'in bi na ba'in yaƙin inni waje tumura'atan tamlukun wa utiyat min kulli shayi wala ha arshun azimun fama kusa gaira ba'id saboda haka da ya ga ya ba shi wani labarin fama kusa gaira ba'id shi kansa wannan malaman tausiri sun samu abin nan a ikhtilafi tsakani wayan sun ce da ya zo inda annabi suleiman yake shi wannan alwuda-wudan sai ɗan tsaya daga baya wani suka ce a'a fama kusa gaira ba'id sai wannan tsuntsu alwuda-wuda ya zauna a wannan gari na saba'in ɗan shekaru ko ɗan lokaci ɗan kaɗan ya ɗan ƙara lokaci kafin ya dawo shi kuma shi rabin zai ta sai haɗe baki ɗaya sai haɗe to bari ka jin da ya haɗe a fama kusa gaira ba'id da ya zo shi wannan tsuntsu na alhuda-huda ya ɗan tsaya zamani kaɗan ya ɗan jawon lokaci bai zo wajen annabi suleiman ba sai da ɗan zamanin nan ya ja sannan alhuda-huda ya zo wajen annabi suleiman da ya zo inda annabi suleiman yake sai ya tsaya daga baya kaga an haɗe ko ba sai ba kowa gane sai ya tsaya daga baya can ya ɗan ja lokaci zan shi zuwansa kuma da ya zo nan mara kuma ya tsaya daga baya haka shi ibrahim sallallahu alaihi ya haɗe gurin da ya tsaya daga baya yana mai me yasa ya tsaya daga baya yana mai kaskantar da kansa ya saki fukafikansa ƙasa haka duk mutumin da yake kiwon kaji ko ya ga kaza ya san idan kaza tana jin zafi yadda take yi ta saki fukafikinta haka shi ma alu da wuda sai ya saki wannan fukafikan nasa haka da ya saki fukafikan nasa ya ɗauki bindinsa ya yi ƙasa da nashi wannan bindin da ya ƙasa da wannan bindin sannan ya kaskantar da kansa tawadu ga annabi suleiman sai annabi suleiman ya ce matso da ya matso ya matso ya matso kusa da inda annabi suleiman yake ko da yake a irin su tafsirin rol bayan irin su alusi suka ce da ya matso inda yake sai annabi suleiman ya cafke shi da ya cafke shi ya yi niyya ya ja kansa sai ya ce wa da annabi suleimana ya nabi Allah ya kai annabin Allah uzkurhu kofaka bayna yadayillahi ka tuna tsayuwar da za ka yi a gaban Allah ka tuna tsayuwar da za ka yi a gaban Allah azza wa jalla farta ada Suleiman sai da annabi Suleiman ya girgiza saboda annabawan Allah babu wanda ya kai su jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shayyabati hudun wa akhawatuha suratu hudun da ƴan uwanta sai da suka saka ni ne furfura furfuran nan goma sha ta kan manzan Allah da gemu baki ɗaya idan aka haɗe to baki ɗaya wani ƙaunin ma an ce baki ɗaya a kane to baki ɗaya a rana ɗaya suka samu a rana ɗaya shine lokacin da aka saukar da sotu hudin kuma shi ma ɗan wani guri ne inda Allah yake cewa fastaqim kama umarta wannan tawa ma aka wala ta gawa ka tsaya yadda muka umarce ka to duk irin istiƙama na manzan Allah to amma Allah ya ce ka tsaya ka dai ka samu istiƙama yadda muka umarce ka sai da manzan Allah ya firgita ya shiga cikin razani har sai da farfara ta fito a kansa to saboda haka da wannan tsuntsu ya zo jan annabi Suleiman annabi Suleiman ya zo zai ja kansa sai ya ce wa da annabi Suleiman alaihi salam ka tuna tsayuwarka gaban zatin Allah wanda wannan tsayuwar da za ka yi a gaban zatin Allah da irin zillumin wannan rana ya fi ƙarfin irin tsayuwar da nake yi ni yanzu a gabanka saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kawai faɗin haka yace na yafi haka bayan Allah suke mala fa qala ba na ga muku ba ibn mubarak cewa cikakken shida irin cikakken dan fashi ne ya kuma Allah ya jirabe shi ya san wata kuyanga ranar nan da ya ƙi haƙura ya ci bari ya je ya haura ka sanga ya je same ta ko a ce wata baiwa da aka ce kuyanga ya an same ta wata baiwa ya ci bari ya haura ya je ya same ta ya ya haura ya kama katanga ya tafiya ya ji wani can gefe ana katu alam ya ni lazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah ce lokaci yayi wallahi cin lokaci bai yi ba ga mutanen da suka yi imani su zukatun su tsoron Allah saboda an ba kawai ya ce to wallahi lokaci daga inda ya zamanto na gari kenan kuma ya zama to cikakken gaurataccen malami da duniya take alfahari shi yau to ala ayyalin a sai wannan tsuntsu ya gaya wa annabi Suleiman alwudud fa qala ahattu bima lam tudbi ni fa na riski wani ilimi na riski wani abu da na sani wanda kai baka sani ba waji ituka min saba'in na zo maka na zo maka daga saba'u bi na ba'in da wani labari yaƙinin tabbataccen labari saba'u wata gari ce wata alƙarya ce a garin yamin wanda ainihin abin da isa aka saka wannan gari saba'un sunan wanda ya kafa garin aka bata saba'u bin yashjubu bin kahta shine wanda ya kafa wannan gari saboda haka sai ake saka wannan gari saba'u sannan tsakanin wannan gari na saba'u da garin sana'an inda annabi Sulaiman yake da zama ko da inda annabi Sulaiman yake a wannan lokaci ya kai tafiyar mil uku ya kai tafiyar mil uku to saboda haka abinda zai baka mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka wa annabi Suleiman mulkin duniya baki daya amma banda iya wannan garin saba'u saboda wata hikima ta Allah banda iya wannan gari na saba'u saboda haka shi alwuda wuda garin neman yawansa ya je wannan gari na saba'u ya je ya gano labari ya ce ni faqala atu bi ma'anatu wajidtuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikum naje na tarar da wata mace ce ce take mulkin wannan katafaren garin take mulkin wannan katafa babban gari ne zamu zo gaba ku ga yawan garin wanda take mulki ita ma tana mulkin wannan garin wa utiyat min kulli min kulli shay'in azim an ba ta duk wani abu duk wani wa utiyat min kulli shay'in wala ashun azim afwan an ba ta duk wani abin da mai mulki yake nema na daga na daga fadawa na daga kayan yaƙi dama abin da ake bukata a mulki ka samu faɗin gari ka samu abin nan ka samu kayan yaƙi sannan ya zamanto ƙasar da kake mulka suna da arziki sannan bayan arziki da kake da mulka kana da watakan dakaru security ko su ne abin da ake bukata a samu economic na ƙasa shine arziki ko a samu security na ƙasa shine wannan to duk tana da wayannan abubuwan ga kwanciyar hankali a samu security to sai ce na same ta duk ta tattara wannan abubuwan walaha bayan nan ma fa laha arshin azim tana tana fadda wata karaga mala mai girman gaske azimun abun fa yana da girma an ce wannan gado nata na mulki watakan idan aka idan yana a zaune tsayinsa zira'i 80 ne zira'i nan haka sau tamanin ina ji ya fi faɗin tsakar gida na jirgin sannan mai zancen ma sannan a faɗinsa shi kuma haka zira'i arba'in ne sannan tsayinsa daga ƙasa zuwa sama zira'i talatin ne malam to ba wannan ba ne abin da zai baka mamaki tare da duk wannan abin da ya yi haka an kera shi ne tare da azurfa da gwal aka kera shi sannan aka yi mushi wani ado aka zagaye shi da ado da yakutu jan yakutu wanda yakutu muna ci mushi diamond ba diamond ba shine yakutu ko da yake wani suna kiran diamond yakutu sannan duru pen to ala ayi halin dai an dauki jan diamond jan yakutu aka yi mushi ado da shi aka hada jan yakutu da zubar jad kore ja da kore kaɗan kallo ja da kore abu ne mai kyau an fahimta ko aka haɗa shi da jan yakutu da koren zubar ja da aka yi adam sannan aka ɗauko wata filas ɗin da yake rike da shi shi kuma baki ɗaya an gina su ne da zumurrudu da yakutu ja da zubar ja da shi ma dai koren haka aka haɗa baki ɗaya sannan saboda girmansa kamar gida yake yana da ƙofofi gate-gate guda bakwai a ciki sannan duk gate ɗin da ka shiga yana da ɗakuna ɗakuna ɗakuna shi ma ƙwara bakwai sannan a kowane ɗaki a yana nan a kulle ke tare da masu aiki a wajen mana wannan al'arshi ya kai ya kawo alshin wannan karaga ta ta tage wa mawana saboda haka wajattuwa
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله نعم الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili fahum la yahtadun alla yasdu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fi as-samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun wajadtuha in ja al-hududi yana ba annabi Sulaiman labari yace wajadtuha naje na samu wannan mata wa ƙauma da ita da jama'ata yasjuduna lishamsi suna sujada ne ga rana min dunillahi ba ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sannan shaytan ya kawata musu wannan bautar da suke yi fasaddahum an sabil ya kawar da su daga tafarki na gaskiya na ban annabi Sulaiman ko da yake bai san shi ba na rashin sanin Allah fahum la yatadul lalle su wa'innan ba su shirya ba ko ba su shirya Allah ya sujudu lillahi shin ba za su yi sujada ga Ubangiji wannan allazi yukhrijul khaba'a wanda yake fitar da khaba idan muka ce khaba'a lugga ina lokacin da ruwan sama yake fitowa sar sar sar sar eh shine ake ce mishi al mahbu'u min al madari to shin shi sa sai Allah ya ce wata irin balaga mana sai Allah ya ce Allah yazdu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wanda ya fito da wannan ruwan saman nan sar sar sar sar sannan sai ya ci maka wal ardi sannan kuma yake fito da kayan kayan shuka ita kuma shuka yan ta tashi fitowa ai kuma ba da karfi take fitowa ko yan sili sili sili kamar yadda ruwan nan yake soka sili sili haka wannan shuka take fitowa sili sili da yake Allah gwani ne sai ce Allah yasdu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ardi yadda silin ruwa ya sauko kuma shine yake sauko da silin wannan ruwan sar sar sar haka yake fito da abin nan tsirrai sar sar sar sar suma ka subhanallah ah wa ya'lamu ma yukhfuna ubangijin da yake sanin abin da suke boyewa a zukatansu wa ma yu'linun da kuma abin da suke bayyanawa a harasansu uhum arama amma jaka tun da mun samu kai Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim qala sananzur qala sananzur asadaqta am kunta minal kazibin na'am yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ƙala sananzur a sadakta amkunta mai alkazibin da ya ce ba su bauta wa Allah da yake saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba sai ya kuma kirari ga Allah Allahu la ilaha illa wa Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ko da yaushe idan Allah yake kirari ka ji an cewa rabbul arshil azim ai saboda ita al'arshin nan da kake ji an cewa al'arshi al'arshi ba fa wai iya kawai sama bace ba ta yi an ce rahmaniya ta jallin Allah na rama yi istiwaye al'arshin nan to shi kuma wa rahmati wasu at kullu shay to zaka wannan ramar ta game komai da komai ashe ko wannan al'arshin tun daga saman sama ƙarshen saman bakwai in akwai abin da yake sama da saman bakwai har zuwa ta tassara in akwai abin da yake kasan ta tassara baki ɗaya al'arshi ta iya haɗa da shi to shine Allahu la ilaha illa cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu sarki sai shi ubangijin al'arshin da ya kewaye duk halittarsa an fahimta ba sai ba ku an gane maganar ƙala sai annabi suleiman alaihissalam ya ce sanan zur ta san su masu mulki suna magana ne da siga na jam'i sanan zur ba su an zur ba sanan zur za mu duba magani a sadakata shin gaskiya kake kai alwuda-wuda akan wannan labari da kake bani am kunta mila kazimin ko kuma kana daga cikin wanda suke masu karya ce a bani aka ba da abin rubutu aka ba da abin da zai rubuta sai ya saka bismillahir rahmanir rahim min abdullahi suleiman bin dawud ila bilkisa saboda ya ce suna matar bilkisu ila bilkisa malikatu saba'in amma ba fala ta'alu alayya wato ne musulmin ko kuma min abda bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al-huda kamar yadda imam al-bagwi ya kawo fi ma'al mutazil assalamu ala man ittaba al-huda min abdullahi bin daud ila bilqis malikatu saba'in dan haka bayan haka fa'ala ta'allu alayya wa atuni muslimi kada ku yi min dagawa kar ku taurin kai ku zo mun kuna masu ne kauya kawai ku zo ku musulunta da ya ka sai ce izhab bi kitabi na'am arama izhab bi kitabi hadha fa alkihi ilayhim summa tawalla anhum fanzur ma ba yarji'un aka nannade takarda da ya gama rubuta ta yana da takaddan nan ya dauka dole suka taba kallon irin wannan series din na the magnificent to sai ɗauki zobansa zobansa sai ɗauki gudan abin nan misk da ambar sai narka da ya narka ya ɗiga a wajen sai ɗauki zobansa sai stamping ɗinta a wajen malam a nan aka koyi stamping malam ya buga an zala shi ma aka yake idan ya tura irin wasiƙun da aka tura su hirakul da sunna da sauransu ya buga wannan stamping ɗin a wajen sai ya ce iza habbi kitabi haza fa alqi ilayhim fanzur ma za yarji'un asumma tawallu an ko fanzur ma za yarji'un iza habbi kitabi haza ka tafi da wannan wasiƙa tawa ka tafi da wannan wasiƙa tawa fa alqi ilayhim sannan ka jefa musu wannan wasiƙa idan ka jefa musu summa tawallau sannan ka ɗan ja baya ja baya da nake so ka yi ba fa ka dawo guri na ba ka ɗan samu ɗan gefe guda ka tsaya kana kana kallon su fanzur ma zayar jun ka ga yaya da me za su ba da amsa na'am arama da me suka ba mu ji
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
إنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'alu ألا تعلوا علي واتوني مسلمين qalat ya ayyuhal mala'u قالت يا أيها الملأ وابتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون saboda haka da aka je je jefa wannan takarda ta dauka qalat ya ayyuhal malaw win ya ulqa ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya watuni muslimin tace ya ayyuhal malaw sai ta tara jama'a ta baki daya tace inni ya ulqa ilayya kitabun karim kai an wullo mun fa wani abun rubutu wata wasiƙa mai girman gaske maktumiya shine karimin anan wata wasiƙa mai girman gaske a ɓoye an yi silin an yi stampin ɗinta abinda wasiƙa take cewa inna min sulaimana shine ah, menene a wancan wasiƙar min abdullahi sulaiman min abdullahi sulaiman bin dawud ila bilqisa malikatu saba'in bismillahir rahmanir rahim amma ah, assalamu ala man tabal huda amma ba'ad fala ta'alu alayya wato ni musulmi shine innahu min sulaimana cewa wannan wasiƙa daga sulaimana ne wa innahu kuma wasiƙa tana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sannan ta cigaba da cewa wasiƙar Allah ta'alu kafa ku ci za ku daga ku taurin kai wa tuni muslimina ku zo mun baki ɗaya kuna musulmai Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin ko Ka- mu je a cika kabiya qalat ya ayyuhal malaw waftuni fi amri Ah, ma kuntu qadiyatan amran hatta tashadun tace to kun dai ji wasiƙan nan ta zo to ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata duk inda ka ji an ce mala'u wa qalil mala'u ila fir'auna wa mala'ihi to fa ba wai ana maka maganar wani su ya ku bayi ne fa in ku ci ku ba mu ba idan ka ji an ce mala'u the caucus the jagaban na sarauta na, na mulkin nata ta kira the cabals nata ta tara ta ce ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri ya ku wa'innan na kusa da ni ku bani shawara ku yi min ifta'i akan wannan lamari da ya zo mana domin ni ma kuntu atan amran hatta tashadun ni bana yanke hukunci har sai kun zo kun halarta mun naji ta bakin ku duk wani sarki duk wani shugaba duk wani jagora in dai har yana so mulkin sa ya dawwama to kada ya ce shi kadai ne final say an yi da kai ne the central authority to amma in kana so abu ya kyau to ya zama to kana karɓan shawara barin ga maka Rome da kake gani da Allah yake to alif lam mim ghulibatu Rome fi adna lar wa min ba'da ghalabihim sayaglibun dinnan karfin da suka yi a duniya tun san da aka fara su kaisara su Caesar su menene ba a taba samun wanda ya hau mulki ba duk da yau kati muna son mai sauri don mu karasa izifin ba a taba samun wanda ya yi mulki ba wanda ba shi da wani wani wani philosophical thinker a tafiyarsa wanda shine shine the wisdom behind the ruling din duk wannan abin kawai shi aikinsa wani kaifin basira Allah yake bashi duk wani kutun gwila da za a hada duk wani kutun gwila za mu zo gulbatar mu za a baku labarinsu duk wani kutun gwila da za a hada shine shine zai zo a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza idan aka gama sai ya ce duk ba haka bane ba gashi kaza sarki ba haka zaka ba kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne yadda zaka san shi shugabanci ana buƙatar ya zamanto cewa kana neman shawara duk halittar Allah babu wanda ya kai manzo Allah hikima da fasira da fasira da fasaha shine wanda yake da jawami'ul kalimi amma Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum sai Allah ya ce wa shawirhum fil amri ka ringa neman shawararsu duk basira yin ta manzo Allah sai Allah ya ce ringa neman shawararsu ba wai fa wai bai sani bane ba wane mutum wa min ilmi yi amadda kilam Allah ibadil lazi wa mutumin daga ilimin sa ne aka bawa arshi abin da ya rubuta lawil mahfuz abin da ya rubuta amma abin da Allah yake koya mana shi da marawa manzo Allah ba kidanta karatu ne annabin da aka kama karatu yadda zai shiga ban daki yadda zai yi wanka yadda zai kwanta bacci eh yadda zai kama ruwa to ai ka san ko kai ka ka faɗa na babanka to amma manzo Allah fa saboda shi komai din sakatun ya koyar an fahimta ko hajj ba shine ga wani ce idan zaka idan zaka zaka zaka yi qada'in haja ba kakka fuskanci kabala wala tastadbira kuma kakka juya mata baya to kuma in dai bada ka kai ko ba ka wani ba da sauransu a ajiye karatun da haka saboda haka duk wani mulki yana tafiya ne da shawara duk mutumin da zai jagoranci ya ce shi ba ruwan shi da shawara shi saboda shi ne shugaba shi zai ranga yaukin hukunci to lalle mulkin nan za a waye gari ya balle da yawa da yawa akwai abin da ya faru a duniya idan ka duba tarihin nasara kunan duniya har wa'annan kusa kusa da mu zaka tarar da su wa'insu daga ƙarshe aka ce maka babban matsalar shi wannan babban matsalar shi wannan me yake suna sarkin bai kaban shawara ko babban matsalar shi wannan shugaba ko gwamnan ko president bai kaban shawara to duk wani shugaban bai karɓar tsara ko mulkin ya karye idan irin harka ce ta political abinan tenuwa kaga cewa wannan tenuwa ba ta daɗi ba saboda ba a karɓar shawara Allah ya taimake mu to ala'ayi ya ta ce wa ya iwal mal waftu ni fi amri ku bani shawara a wani lamarin nawa ma kuntu qadi'atan amran hatta tasharu ni ba zan yanke hukunci ba har sai kun zo gurin nan kun ba da kun ba da shaida kun ba da shawara ku na'am arma قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني وإني مرسلة إليهم بهدية مرسلة وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلة بما يرجع المرسلون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة آلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلت بما يرجع المرسلين sai suka ce mata su ma na wani Allah ya kawar da su ita ce tafi su hankali a wajen ƙalu sai suka ce na nu'ulu kuwatin haɓa na nu'ulu kuwatin mu ne mu fa ma'abota ƙarfi ne akwai wani sarki a duniya da zai ja da mu a yaƙi wallahi sai mun kashi wa ulu ba sun shaidu ga madinaci da bala'i a yaƙi mala ka san shi yaƙi ɗan zambo ne bayan zambo sannan yaƙi yana buƙatar dauriya a daka kai barin ga maka mai zuciya ba ƙarfi gare shi ba idan ana faɗa ana yarinta idan kuka lura mai zuciya sai a mai ɗin iskan duka amma ba zai haƙura ba ko ba haka ake yi ba sai a daka a daka kuma dawa kai da kafa karfin sa har sai kai lokacin zaka ligim sannan ya ci shi kuma ya hawo kanka da duka shine wa ulu ba'asin shadidin shi ake nufi da ulu ba'asin shadid walimru ilayki amma duk da haka you are the central authority ke ce final say walimru ilayki mu dai ga abin da muka shawarta dan haka kamar a ce house of assembly ga abin da suka gama sannan a koma a ga wanda suke wanda yake shugaba ya ya approving din shi ko ai passing din law saboda haka sai suka ce to walamur ilaiki ga lo da an kawo fanzuri ma za ta murin ki duba ki ga me zaki umarni da shi sai ta ce a ina kun kwafsa ba zai yi ba bari mu fara gano su wane ne wa'annan ka yi rigima da wanda baka gane hakikanin su ba walamur ilaiki fanzuri ma za ta murin qalatin dal muluka idza dakhalu qaryatan nafsadu wa waja'alu izzata ali azza tace su sarakunan nan idza dakhalu qaryatan idan suka shiga alqarya abinda suke kokarin yi a afsaduha za su ruguje gine-ginen wannan alkarya waja'alu a izzata aliha azilla sannan za su sanya waɗanda suke maɗaukaka a garin su ne suke koma su zamanto makaskanta saboda haka waka zalika ya falon haka aikinsu yake amma ni wannan wanda ya aiko wasiƙa nan haka aikinsa yake ni nake gani to amma abinda nake gani zan yi wa inni mursalat ilaihim bi hadiyatin zan aika musu da hadiya idan na aika musu hadiya fa nazatun zan tsaya in jira bi ma yarjul mursalun da me wanda na aika da hadiya nan wani amsa za su dawo da shi da nan ne zan iya ganewa cewa idan me zamu fuskanto musu tace idan har da gasken annabin Allah ne to ba zai karɓa diyan nan ba amma kuma idan sarki ne zai karɓa diyan nan kuma in dai sarki ne zan umarce ko zo mu fuskance shi sai mun ƙara da shi kowane ne to mai ce hadiyar saboda haka nan shekul islam radiyallahu anhu ya ce hadiyar da ta aika mishi dashin farko sai da ta tattara bayi guda maza 500 ta tattara bayi mata guda 500 sannan ta, ta ba su tubali tubali fa na gini ta ba su tubali guda 500 sannan ta ba su wani kambi na sarauta wanda aka hada shi da jauhari sannan ta hada musu da almiski ta hada musu da turaren ambal da wa'insu kayayyaki na alatu na wannan lokacin ta baya ta ce aka mai saboda haka da ta ɗauka da ta bayar shi alwuda-wuda mai annabi suleiman ya ce mashi rike idan ko sun mata walla anun fanzir ko mazayar dunu ka tsaya ka shi kuma da ya gama ganin duk wannan kayan hada pop ya buga wannan fuka-fuki bai tsaya a ko'ina ba sai a gaban annabi sulemanu ya ce ya annabin allah to fa ga abin da yake faruwa nan gashi gashi gashi annabi sulemanu ya ce mu za su yi haka wane mutum mai mulkin aljanu mala wane mutum kuma annabi na allah ko bai mulkin aljinu ya ce Allah ya mai ayya mai sai ce kai jama'a ku gina musu ku gina musu gida wanda girmansa zai kai farsahi tara saboda haka yana daidai da mil goma sha takwas gida wanda girmansa ya kai mil ba fa mil tara nan tamu ba to ba linkinta mil goma sha takwas a gina wannan gidan idan aka gina wannan gidan a samansa a gina wani dan haɗin maɗaukaki sannan amma da abinda nake so ku gina shi shi wannan haɗin shine ku gina shi da azurfa da gwal idan kuka gina shi da azurfa da gwal sannan ku je ku kawo duk waɗansu dabbobi da suke yawo a doron ƙasa kyawawa ku zo ku zuba a gurin sannan ku shiga cikin ruwa ku ebo dabbobin ruwa kyawawa ku zo ku zuba nan kuma ba iya nan ba nake so ku tawo da 'ya'yan aljanu kyawawa wane mutum wa za ka mulkun layewa abdurrahman ya ce alayhi islam ya ce ku je ku kawo dama su zo su ranga yawo a dama da hagun wannan guri saboda haka suka zo suka aikata haka ka san kwana nawa a awa daya Allahu akbar a awa daya suka gina wannan abin baki daya saboda haka da mai kawo hadiyan nan ya zo ya ga kai malam ka san idan ka kawo wani abin da ka zo ka tsayin da kunya maka ke ji saboda haka da ya zo tare da jama'arsa ya zo wajen annabi suleiman ya zube hadiyar da aka aiko shi da shi sai annabi suleiman ya ce mai arma فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان بهدية لوكتن شيء وانا أيكان ya zo da annabi suleiman da wannan hadiyar kala a timiduna ne bimalin shin kuna tunanin za ku kare ni ne da wata dukiya da wata dukiya ku kare ni wata abubuwa da kuka zo mana lamarin duniya to bari in gaya muku fama atani Allah ni abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bani na ilimi da annabtaka da mulki kuma khairun mimma atakum shine mafi alkari mafi yawa mafi daukaka mafi daraja daga abinda kuke da shi na duniyar nan ballan tun biya hadiyar tukun tafirin bari dai ko da kuka ka hadiyar nan kuna ɗagawa kuna alfahari da ita wanda kuma wai nan kawai kawa duniya ne kawai ni kuma ina da duniyar kuma Allah ya sa na zanto annabin nasa in ji annabi Suleiman saboda haka irji ilayhim ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون saboda haka yace irji ilayhim ka koma gare su da duk abin da suka baka falanatiyannahum bijinudin laqi wala lahum biya zamu zo musu da wata irin runduna ta jama'a mutane da aljanu idan gabza yakin suke so wanda laqi bala lahum biya ba su da karfin da za su iya fuskanta wannan jama'a wala nukhrijannahum mina kuma zamu fitar da su ta karfin to malam da karfin to zamu fitar da su daga wannan gari na saba'i din suna mai azillat suna makaskanta azillatan wa hum sagin suna makaskanta idan ka gaya musu in mafa in ba su zo min suna masu musulmai ba saboda haka da dan aike ya komawa suka komawa ita nana bilkis ta ce to can dai abin nan haka yake sai ta ce ina wannan gadon mulki nawa aka ce gashi nan ta ce to abin da nake so da ku ku ɗauki wannan gadon mulkin dama tana da wayansu gida guda bakwai gida ne a cikin gida a cikin gida a cikin gida a cikin gida har guda bakwai ta ce ku saka shi a na ƙarshen bakwai kuma duk wanda kuka saka ko kulle ko kulle ko kulle karam saboda kar su zo su cimu da yaki su taɓa da wani abin aka saka shi a cikin wannan aka kukulle duka ƙofofin nan baki ɗaya sannan aka saka mashi masu gadi sai ta ce to yawa yanzu tan da mun ɓoye wannan abin da nake so to ku zo mu fuskance su ku zo mu fito mu fuskance su ta hada ta kirawo duka hakimanta na ga muku garin ba karami ba ne ba sai da ta hada hakimai guda dubu goma sha biyu kuma a kowane hakimi daya a ƙarƙashinsa akwai mayaƙa sama da dubu goma ta ce masu fuskance su suka to saboda haka a a sai da suka kuto suka kusan zuwa wajen suka dan tsaya sai annabi Sulaiman kala ya ayyul mala'u قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين saboda haka da kusa kusa suna towa har suka kusa inda annabi Sulaiman yake sai annabi Sulaiman ya ji labarin towarta sai ce kala ya ayyul mala'u wayukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin ya ku ni ma jama'an nan tawa wane ne bari na mata kankat ba kafin yaƙi da ita ba wane ne zai je ɗauko min gadon mulkin nata ta je ta ɓoye shi ƙarshen ɗaki ko ƙarshen gida ƙabila an ya tuni musulmin kasan shi annabin Allah tun gabanin ma su zo mun suna musulma ya san za su musulunta to don haka wane ne ma zai zo min da wannan saboda ni ba zan ma yaƙi da su musulunta Allah ya nuna mai a cikin kashafi saboda haka annabi Sulaiman ya kallafa wa aljanu cewa su je su ɗauko mashi gadan na bilkisu daga saba'in gabanin kuma na bilkisu ta ƙaraso su tafi can saba'in su ɗauko gabanin ita kuma ta ƙaraso inda suke sai ya ce wane ne na kallafa muku a cikin wane ne ƙala ifritun قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين na'am qala ifritun min aljinni anatika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin sai ifritun min aljinni sai ifrit na aljinni yace anatika bi ya annaban Allah ni zan kawo maka wannan zan kawo maka wannan gado na na bilkisu qabla an taquma min maqam tun gabanin ka tashi daga inda kake wajen zaman naka ma'ana abin da yake nufi idan ya fito da safe sai ya kai yamma yana yana yanke hukunci to gabanin majalisa ta tashi na kawo shi wa inni alaihi laqawiyyun amin domin ni ina da ƙarfi wajen ɗauko shi sannan aminin amintacce ne ba zan ɗauki wani kayan gwal ko zumar razi ko diamond ko ko zubar jad ba ko yakuti daga abin da aka haɗa ni ba zan ci komai ba daga duki haka zan kawo maka annabi musulman ya ce kai lokaci ya kure ba na son haka zai ja lokaci da yawa wane ne zai iya kamun wanda ya fi wannan mafi sauki sai wa
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب أناتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب sai wanda yake da wani ilimi na littafi wata kan asimu dan barhaya wanda Allah ya san da shi ismin layila a azami wali aljani ne ko kuma ka ce waliyi ne aka ce daga waliyan mutanen annabi sulaimana sai kuma yana da ismin layil a azami ya ce ana tika bi kabila an yartar da ilaika ɗarfin ya annabin Allah ni kuma zan kawo maka gadon balkisu gabanin ka kibta ido yana cewa gabanin ka kibta ido yana haka sai gan shi faran mara awu mustaƙirar inda gabanin ka kibta ido kawai sai ganshi taron a gabansa ƙala haza min fadil rabbi sai ce kai wannan falala ce ta ubangiji na yemin liyabluwa niyya dan ya jarabe ni ashkuru am akfur shin zan gode ko kuma zan butulce wannan ni'ima ta shi wa man shakara duk wanda ya gode wa nimar Allah to ya gode dan kansa ya ƙara mai zai dan haka kanka ka ƙarawa wa man kafara amma an kabatar cewa nimar Allah to fa ka sani baka rage Allah kuma ba ganiyun Allah mawadaci ne karimin kuma karimi ne to wai fa anan wali ne Shauman Tijjani radiyallahu anhu bin Usman yana da ya zo fasara wannan ayar yace idan har Allah zai bawa waliyin zamanin annabi Suleiman da ƙarfin kawo gadon Balkisu a ƙibtawar ido ta ya kake ganin kuma waliyin zamanin manzan Allah kuma waliyin zamanin manzan Allah ɗan ɗariƙar tijjani ɗan ɗariƙar tijjani ma sabil faidat shawai ibrahim ɗin ya kake ganin karama su za ta yi ya ce to ni ganau ne jiyau ne da ni aka yi ya ce ma tijjani ce mun tafi da shawai ibrahim sallallahu anhu ƙasar nijar saboda haka shawai ibrahim suna nijar da magaran ana tsananin zafi shi ibrahim yasu baya son zafi kwata-kwata sai ake mai shimfiɗa a waje su ko mutanen garin zafi ya ce suna neman ruwa allah ka sauka mana da ruwa muwa sai sai shi ibrahim yasu ya ce ku gaya wa mutanen nan su sallame ni in tafi sai allah ya ba su ruwa in dai ina nan in dai ina nan to ruwa ba zai sauko ba saboda ni a waje nake kwana kuma idan aka yi wannan ruwan idan har aka yi wannan ruwan na koma cikin ɗaki zafi zai yawa su sallame ni in tafi wata rana in ji shawar jayan ce a cikin kwanakin nan shi yana kwanci da dare haka aka yi wata iska fafafafafafa sai dai aliyu sise da shehu lahadi murtala suka fito a guje suna so su zo su ɗauke shi fiɗa shehu saboda kar ruwa ya taɓa shehu ibrahim idan ruwan sama ya taɓa shehu ibrahim shehu ibrahim yana samun ciwon kafa saboda haka sai suka to suka ce shehu zamu ya ce me suka ce ai mun ga ɗaya ta ai sai dai hadarin yayi ya gama hadarin ya haɗu gagagagaga ya gama ya washe gausu yana kwanci malam ya ce bai so a sofa saboda haka washe gari suka ce to in haka ne dai bar su salamu shau shau yana ɗaga kafarsa ya bar wannan garin aka yi ruwa bai isa ko ina ba sai ya shigo garin katsina a wannan tafiyar akwai yarsa sai da umar kairi tana tare da ɗanta jariri sharif umar haidara ya ce a kirawo sarkin nan kai ne na ji an ce kana neman kana son sharifai to idan har kana neman ka ga sharifin da za ka rantse da allah jinin manzan allah ne ba kwakwanto to gashi nan sai yana mai sharif umar aka zo da suka zo su ma suna neman ruwa wajen shawar ibrahim aka zo sai shawar ibrahim aka zo aka yi taro a gidan sarki da aka zo taron nan a gidan sarki shawar ibrahim yana majalisi yake ce musu abin da yake kawo yawwa sai aka gayawa wannan na ji shi ma daga wajen sayyidi munir dan shek jafar katsina cewa shi shek jafar katsina ma aka gayawa da izgili an ce wai shehin naku wali ne me yasa ba za a roƙa mana Allah ya roƙa mana Allah a saukar da ruwa ba ya ji sai ya shiru saboda haka sai shehu ibrahim sai yana cikin wa'azin sa yake cewa suke roƙa suka roƙa shehu ibrahim da Allah mana addu'a Allah ya saukar da ruwa sai shehu ibrahim ya ce to ai shi da man rashin samun ruwa abu guda uku ne yake janyowa ko dai zunubi ya yi yawa ko dai karancin istighfari ya janyo ko kuma ya zama to kawai saboda Allah ne daga Allah ne amma dai a ci gaba da addu'a Allah zai kawo ruwa lallai tabbas da shau ya daga hannu da shau ya daga hannu yana addu'a ya ci gaba da abin sai hadir ya ringa karadowa ya ringa karadowa inji shau man tijani kuma shi ne yake tarjuma ya ce sai muka ce ya maulana anya ba za a tsaye da wannan abin ba sau da kan ruwa ya sauka ya ce a babu komai idan sai mun gama ruwan zai sauka ya ce da show ibrahim ya gama majalisinsa ya daga hannu ya yi fatiya babu wanda yake wajen da ruwa bai taba ba babu wanda yake wajen da ruwa bai taba ba to amma idan muka shafa za mu ta kawo karamin show ibrahim ba mu karasa wannan ba amma karshe sai WQ ta ce ita wai idan aka ci mata mai karamar shau ta ce ita karamar shau shine kasancewar yadda suka ya iya saukar da kansa ƙasa a tare da su suka yi rayuwa da shi irin wannan mai girman bai ji ɗagawa ba bai tsorata su da karamo ba bai firgita su da darajoji ba abin ba amma har ta kai sau da tsabar iya karama tashi tare suke cin abinci da shi kuma ba shi da kofi nashi na kansa idan an kawo idan ka kawo hannu za ka sha ruwa ya kawo hannu zai sha ruwa sai ya janye maka ya zama ruwan ka sha to amma duk mu tattare mu dunkule baki daya babban karama kamar yadda ina tunanin shau na zifi ya faɗa a cikin duratul kharida sharhin ya kwatar farida ina ji maganar ta a baya zirci yake cewa don kaga mutum ya hau sama yana tafiya ko ya hau karo yana tafiya kakka tunanin karama ce babban karama ka duba ka ga yaya yake wajen bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko shaw Ibrahim yana cewa fa in tas'aluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulillahi hina ujibu idan ka tambaye ni wai kai barhama wai wane ne masoyinka kuma wata mazaba kake bi zance mazala kawai ba zance maka mazala nake so ba ko mazala zan a'a kawai koma mene mazan Allah shi nake bi sannan yana cewa iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in annabi ya taka kafarsa akan gwadabe na bin Allah to ana nake daura inda ya daga ne nake daura idan annabi ya tsaka wani ba kuma tafiya ta kare mu ta yi mun nisa so yana laraba murtaniya suna cewa wallahi tallahi mun zauna da shawai ibrahim yes sai da muka irga shekara biyar ba mu taɓa ganin ga gaskiya Allah na ita shawa ba mu taɓa ganin ranar da ya manta a'a sunnar manzan Allah ta shiga masallaci da kafar dama ka fara fitowa da hagu ba mu taɓa gani inda ya manta ba mantuwa da rana ɗaya ba mu taɓa gani ba sannan balle kuma ga farillai shewun da aka ce mishi za a yi maka allura anesthesia saboda saboda a maka operation ya ce ni ko ba zan yadda a min allura ba lokacin sallah ya wuce ban yi ba akai akai ya ce to sai dai a min operation din ido buɗe suka ce halitta ba za ta iya ɗaukan zafin irin wannan taɓa wannan ba idan ta buɗe suka wa shai ramis allura da suka yi mashi allura irin baccin nan da mutum yake ɗaukewa tilawa nan tasa yin ta yake yana ta tilawa har yayi shiru shehu hassan sisa ya ce abinda zai baka mamaki shine inda shehu ya tsaya a wannan tilawar da ya farka kuma an sa shehu ya bacci kamar na awa shida lokacin sallah na yi shehu ya farka kuma ya daura daga inda ya tsaya tilawa wannan ma karama ce idan muka ci za mu tsaya haka za mu karasa karatun mu ba wannan bayani yana da yawa a jannan radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bamu albarkacin sa ya sa kuma mu bi irin koyarwa irin tasa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na'am qala nakiru la arsha qala nakiru laha arsha nanzur am tatadi am takunu min alladhina la yahtadun saboda haka zamu ji yaya za a yi da sai da bilqis gobe yadda idan an kawo dai al'arshin an kawo kawai da yake kanci muku al'arshi ku canan al'arshin dan kanfi an kawo gadon nata to ma ga ya za a karke gobe na so a ci mun gama da izinin amma dai ma ga yadda abin zai kare anan inda muka yi daidai Allah ya bamu ladan inda muka yi kuskure Allah ya abin din Allah ya ya yafe mana Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sama ya cikin yantattun bayinsa Allah ya kafa addu'o'inmu Allah ya kawo mana da wannan cuta da ta addabi duniya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam alfarma shi da shirin alfarma wannan wata mai alfarma Allah ya ba su da lafiya ya kara mata tsawon rai a cikin mu ya biya mata dukkanin bukatunsa bukatunta a yan uwa da suke ta neman addu'a tun balle dan uwanmu daga ina ji ko Saudiya ne mai suna Kamil Abdulmajid yana neman addu'a to Allah ya san bukatunsa Allah ya biya mai bukatunsa na alkhairi tare da mahaifiyarsa na tara su hajiya zainab amri allah ya sa ta koma ga allah kuma ya zamanto cewa allah ya kara mata rahama ya gafata mata dukkanin zubanta ya dawo da ita a cikin aljanna a alal illiyin da duka sauran ma mutane waɗanda suke roƙon addu'a a gurinmu to Allah ya biya mana bukatunmu ya biya musu sun mabukatunsu baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya fatiha ma asalatul fati amin yes amin الفاتحه